بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد uwa musulmi da muka a wannan masallaci ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna rana attanin 22 ga watan ramadan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 2045 wanda ya daidai da ɗai ga watan hudu bigani da isa dan maryam alaihi salatu wassalam shekara ta dubu da ishirin da hudu dan tasawa da gani da muka tsaya na tafsirin alƙur'ani da girma a cikin wannan wata da albarka a jiya mun tsaya ƙarshen suratul salat yau da Allah za mu tashi farkon suratul nisa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا
wannan sura ana kiranta da suratul insan kuma haka ana kiranta da suratul halada ala insan wasu daga cikin malamai sun ce ana kiranta da wasu sunayen kuma bayan haka Allah madaukakin sarki ya saukan ma manzon shi wannan sura a garin Makka a bisa zance mafi inganci na malamai duk da wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce ta sauka ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne a Madina wasu kuma sun ce wasu yan wani yanki daga cikin da wasu ayoyi daga cikin ta ne suka sauka mushi a Madina amma mafi yawancin ta ta sauka ne a Makka zance mafi inganci sura ce makiyya ta sauka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Makka ana ce mata suratul hal asra ala lisan saboda hadisin da ya tabbata hadisin abu huraira hadisin da imam bukhari ya yi tafi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasancewa yana karantawa a kowace ranar juma'a yana karantawa a lokacin sallar asuba a raka'a ta farko yana karanta alif lam mim tanzilul kitab suratul fajr da kuma suratul hal ata ala insan wannan sura tana da faraloli ya daga cikin faralanta kamar yadda muka gani yanzu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta duk ranar juma'a idan aka zo yin sallah asuba limamai su karanta da mutane sura ta farko ita ce suratul sajda a raka'a ta farko ke a raka'a ta biyu suratul insan wannan yana daga cikin falalar wannan sura saboda hadisin da ya tabbata na abi huraira na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa da wadannan surorin a sallar shi ta asuba kowace ranar juma'a haka wannan sura babban abubuwan da take magana akan shi ko babban abun da ta tattauna kan shi shine ambata halittar dan adam da kuma rarrabo su gida biyu da kuma makoma kowane nau'i daga cikinsu rarrabo su gida biyu masu gode ma ni'ima Allah da masu kafirce ma ni'ima da kuma makoma ta waɗanda suke gode ma ni'ima Allah da kuma makoma ta waɗanda suke kafirce ma ni'imomin da Allah madaukin sarki ya yi musu manyan abubuwan da take tattaunawa kamar haka tunatar da ɗan adam ni'ima Allah madaukin sarki da ya halicce shi ya halicce shi daga dugon mani wanda yake garwaye an garwaya shi tsakanin mani namiji da namace kuma Allah madaukin sarki ya samu shi ji kuma ya samu shi gani kuma bayan haka Allah madaukin sarki ya shiryar da shi hanya ta gaskiya ya nuna mashi daidai kuma ya nuna mashi hanya wadda ta ba daidai ba aka Allah madaukin sarki ya ambata a cikin wannan sura abinda ya yi tanadi na ni'ima ga duk wanda ya yi mashi da'a ya fi abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma ya yi tsoron Allah madaukin sarki aka Allah madaukin sarki ya gaya mu a cikin wannan sura ya yi gargadi ga kafirai waɗanda suke bauɗe ma'ayoyin Allah da kuma makoma mara kyawu da take jira su ranar bayan kiyama aka Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar a cikin wannan sura cewa lalle alqur'ani mai girma daga wajen Allah yake subhanahu wata'ala aka Allah subhanahu wata'ala ya yi ni'ima da falala da ya yi ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam na zaɓar shi da ya yi cikin al'umma shi ya sauko mashi alqur'ani mai girma kuma ya hore shi da ya haƙuri da yawaita ambatan Allah kuma ya yawaita yin sajada da kuma tasbihi ga Allah madaukakin sarki aka Allah subhanahu wataala yayi bayani a cikin wannan sura cewa lalle yarda ta Allah mashi'a ta Allah lamun cewa ta Allah madaukakin sarki tana saman lamun cewa ta kowa da haka duk abin da Allah subhanahu wataala ya lamunce ne yayyar rayawa yake wawa ko da koyan adam sun so sabanin haka ko da ɗan adam ba za su ji daɗin hakan ba abinda allah mulkin sarki ya gada ma shi ne ke afuwa alimamu shibbiti rahimahullah ya kawo hikimomi da dalilai da suka sa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya sunanta a dinga karanta waɗannan sunuru guda biyu a kowace asuba ta ranar juma'a ya ce ƙarya ta sunnatu da bira ta hazi sura ta raka'a ta saniya min fajr yawmil jum'a yace hakika hadisi ya zo daga manzon Allah sunna aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da umarni nashi na cewa a dinga karanta wannan sura a raka'a ta biyu bayan a raka'a ta biyu kowace sallar asuba da juma'a tare da karanta suratul sajada a raka'a ta farko ta kowace sallar asuba ta bayan juma'a al'imam ashimfiti ya haɗaito magana shekul islam ibn taimiyya yake cewa dalili hikima da allah maɗaukacin sarki ya sisa da manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni kuma ya kasance yana aikata kuma ya sunanta limammai su dinga karanta waɗannan surorin guda biyu a kowace ranar juma'a da san lokacin sallar asuba ya ce saboda ya yi daidai da halittar annabi adam saboda annabi adam wanda sanin mu ne baki dai shine baban kowane dan adam da ke wannan duniya Allah madaukin sarki ya halicce shi ne ranar juma'a yace to hikima da wannan dan dan adam a tuna ma dan adam cewa a wannan ranar ne aka halicci warkon halitta shi aka halicci baban shi na warko idan warkon halittar dan adam a ranar juma'a ne idan warkon halitta 'yan adam idan mafarkon halittar babansu ta kasance a ranar juma'a to su ma baki dai asalinsu warkon halittar su ya kasance ran juma'a sai sai ce ya daga cikin hikima a karanta ma mutane wannan surorin don su tuna su tuna cewa ne wadda ranar wadda muke ciki rana ce wadda ta sha bamban da sauran ranakun da muke rana ce wadda a cikin tare aka halicci baban mutane kuma a tuna musu makoma da karshe na wanda ya kasance bai bi Allah ba madaukakin sarki Allah subhanahu wata'ala ya sa a dinga karanta musu saboda a cikin waɗannan surorin Allah subhanahu wata'ala ya ba da labari cewa lalle waɗannan surorin farkonsu yana ganin cewa lalle ga yadda ya halitta da adam ga yadda halittar ɗan adam ta kasance kuma ga yadda 'yan adam za su kasance allah subhanahu wa ta'ala yana gani a cirarin juma'a ne ya halicci annabi adam a ranar ne aka busa mushi rai a ranar ne aka sa annabi adam gidan aljanna kuma a ranar ne aka hido shi aka hido shi daga cikin aljanna kuma a ranar ne Allah subhanahu wataala ya karbi tuban annabi Adam shi yasa kuma a ranar ne ranar gobe alkiyama za ta tsaya shi yasa ranar tana da matukar muhimmanci sosai saboda surar rakin sun kwaso an bato na abubuwan da za su amfa a waɗannan ranaku da kuma yadda aka yi aka halicci dan adam shi yasa Allah madaukakin sarki ya so a dinga tuna ma mutane da wannan ranar idan ranar ta zo sai a karanta musu wannan ayoyi a karanta musu wannan karatuttuka a karanta musu abinda ke nuna musu ga inda suka yi kuma ga makomarsu kuma ga inda za su koma kuma ga makomar kowane ɗaya daga cikinsu haka malamin ci gaba da cewa da haka ya yi daidai da liman ya karanta ma mamu a cikin waɗannan surori ya karanta musu suratul sajada yace saboda akwai kissa a cikin ta ta yanda Allah madaukakin sarki ya kirkiri dan adam allazi ahsana kulla shay'in khalaqa wa bada khalqal insani min tin a cikin suratul sajada Allah subhanahu wataala yake bada labari yake cewa shine Allah wanda ya kyautata halittar komai sai ya shiga ba mu labari ke cewa wa bada khalqal insani min tin yawwa da kirkira halittar ɗan adam daga laka sun maja'ala naslahu min sulalatin min ma'in sannan yasa asalin ɗan adam asalin shi daga wasu ruwa ne waɗanda suke masu rauni ruwa waɗanda suke masu rauni sosai ruwan wani sun masarwa wa nafaka fihi ruhi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita shi ya aiko mala'ika ya busa mushi rai yace kuma a cikin wannan sura ke da kai walau ina. لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين هيا واتكن سورة السجدة ودع ake karantawa a raka'a ta farko malai ci gaba da cewa a cikin ta ne kuma ke da kwai fada Allah madaukakin sarki cewa da mun ga dama da mun ba kowace rai shiryarta da mun shiryar da kowa kamar yadda zamu gani a cikin ayoyin da zamu karanta yanzu Allah subhanahu wata'ala na gaya mu inna halainahu sabila imma shakiran wa imma kafura to shine Allah subhanahu wata'ala yake gani cewa lalle da mu ga dama da mun ba kowace rai shirya kowace rai da mun sa ta kasance rai ce ta kirki mun sa ta kasance rai ce mai imani Allah subhanahu wata'ala ya ce amma mun riga mun dau alƙawarin cewa sai mun cika aljanna da wuta da mutane yasa Allah madaukakin sarki ya raba mutane gida biyu fa minhum shaqiyyun wa sa'id akwai wanda dan mutane shi akwai wanda kuma dan aljanna Allah subhanahu wata'ala ya sa mu ciki yace saboda wannan karanta wannan idan mutum ya san me ake karantawa yana jin liman na karanta waɗannan ayoyi yace zai ƙara mushi tsoro yace wannan yana ƙara tsoro a cikin zukatan bayi su ƙara jin tsoron Allah madaukakin sarki saboda babu wanda ya san shi min ayyin farigain kuwa bai san wa cikin wani yake yake ba cikin ɗan wuta yake Allah madaukakin sarki ya yi mamu sani bai sani ba ko kuma cikin ɗan aljanna yake bai sani ba shi yasa wannan zai sa duk mai imani duk mai cikakken imani duk lokacin da ya shi ana karanta waɗannan ayoyi walau shi ina la'ataina kulla nafsin guda to duk lokacin da zai ƙara jin tsoron Allah duk lokacin da zai ƙara da ba yana mika wurin shi ga Allah yana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi dan ya samu ya kasance a cikin yankin mutanen da za su samu gidan aljanna ranar gobe alkiyama shi yasa ya ce yana cikin hikima ake karanta ya ce kuma za a za a biyo kaji ana ba dan adam labari ana ba shi ana firgitar da shi ana ba shi tsoro kan mantuwa saboda kai ya mance ranar alkiyama saboda cikin karanta waɗannan surorin kullum akwai tunatarwa na azaba akwai tunatarwa na akwai azaba akwai rahama a cikin suratul sajada Allah madaukakin sarki yana cewa fa zuqu bima nasikum liqa'a yawmikum hal yana cewa za a ce makafirai ku dandane azaba saboda abin da kuka mance na haɗuwarku da wannan rana ita ce don kagani duk lokacin da mutum duk sati in ya zo ana karanta mashi wannan sura ana tunatar da shi to zai dinga tunawa da wannan ranar don ya tashi ya dinga aiki yana roƙon Allah subhanahu wata'ala yana mai ibada Allah subhanahu wata'ala ya datar da shi ya ce haka za a zo a raka'a wannan a raka'a ta warko kenan ya ce za a dawo da shi a raka'a ta biyu da labari na yadda aka halicce shi min nutfatin amshal za a ga mashi an halicce shi daga dugon mani wanda yake garwaye an garwaya shi da na mani namiji da namace kuma za a tana mashi da cewa Allah subhanahu wataala ya saukar mashi da shari'a shari'a anan shine bayani Allah subhanahu wataala ya aiko mashi manzo manzo yayi mashi wa'azi yayi mashi bayani na gaskiya Allah subhanahu wataala ya gaya mashi inna halaina musulmi lalle mu mun shiryar da shi hanya ta farki wanda yake nufi in ma shakira mu in ma da haka in ya ga dama ya gode ya bi ni'imar Allah ya saka mu Allah subhanahu wataala da yi mishi ibada yadda ya kamata da kin saba mu Allah madaukakin sarki ko kuma ya kafurce ma wannan ni'imar ya ki karban abin da manzo ya zo da shi kuma ya ta saba mu Allah madaukakin sarki ya ki bin dokokin shi yace haka kuma za a kwadaitar da shi kan ya gode mu ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya mishi saboda za a zana mai ni'imomin shi na ya kasance babu shi Allah subhanahu wata'ala ya samar da shi bayan ya samar da shi kuma ya samu shi alhawas ya samu shi ji ya samu shi gani ba dan komi ba dan ya saurari ayoyin Allah kuma ya ga ayoyin Allah wanda ganinsa ne ake yi ya fa'idantu da wa'ad da wannan kuma ya wa'azu a ƙarshe a cikin suratul insan kuma za a ba shi labarin cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya raba mutane gida masu gode ma ni'imar shi wanda su ne al'amra zai ga mu innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mijazul ghafur waɗanda su ne mutanen kirki waɗanda suka yi imani suka yi da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala zai sa a maimakon musu a cikin wannan sura da abun da ya yi tanadi gare su na rahama aka kuma za a gai makoma ta mutane waɗanda suke mutanen banza waɗanda suka kamurce ma ni'imar Allah madaukakin sarki waɗanda suka ke yi imani da abun da manzan Allah ya zo da shi ko kuma sun karɓi addinin amma addinin bai hana su saba ma Allah duk wani abu da Allah ya hana suna aikata Allah subhanahu wataala zai ga mu inna atadna lil kafirin salasala wa aghlalan musalli Allah subhanahu wata'ala zai gai abinda ya yi tanadi gare su su ma irin waɗannan mutanen waɗanda suke kafirce ma wannan nema bayan malam ya gama wannan bayani sai ya ce fa'iza fara san abu dalika fi yawmi khalqihi wa yawmi mab'athi haythu fihi taqumu as-sa'a fa ka'annahu yanzuru wa yushawiru wa yushahidu awwal wujudihi wa akhir ma'ani malam yace duk lokacin da kunnuwan shi suka shi wannan ya fahimci abin da ake karanta mashi a cikin wannan sallar na yadda aka halince shi da kuma yadda za a tada shi da kuma makoma ta yadda zai kasance warkon shi da ƙarshen shi ya ce to zai kasance kamar yana kallon rayuwar shi baki ɗai yana kallon ga warkon da kuma ga ƙarshen shi wannan zai sa sai ya dage ya yi aiki malaci fala yukallin bil ba'as wanda ya san wannan ya fahimci abin da sururin da suke gani allah malanci ba zai kare ta ta da mutane mara da kuwa kiyama saboda ya riga ya san yadda aka yi aka halince shi to ba zai kuma tauye wani wajibi ba da ke a kan shi saboda ya san kuma shi kuma ya san tanadin da allah madaukin sarki ya yi ga duk wanda ya tauye wani wajibi ya dora shi wannan shi ne hikima wanda malam ya gai wanda allah subhanahu wata'ala ya gai wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa ake karanta waɗannan surorin bayan kowace a inda kowace sallah asuba ta ranar juma'a Allah madaukakin sarki yake cewa hal ata ala al-insani yin min ad-dahr lam yakun shay'an malaman tafsiri baki da su sun ijma'i akan cewa hal anan ma'anar taqaddi ana Allah subhanahu wata'ala yana ne lalle hakika dan adam wani yanki ya zo mishi na zamani lam yakun shay'an mazkura bai kasance abu ambato ba babu shi wasu daga cikin malamai suka ce al-insan shine annabi adam wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a dukkan ɗan adam ne baki ɗaya ba annabi adam suka ce Allah subhanahu wata'ala yana tunatar mu ne cewa lalle dukkan mu ‘yan adam mun kasance ba mu kasance abin ambato mun kasance a wani lokaci babu babu kad marra ala al-insan qabla an yukhla zamanun tawilun lam yakun fihi shay'an yusra kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari Allah subhanahu wata'ala ya dade sama daga shi sai mala'iku sai daga shekaru sun ja masu dama sannan yake ga mala'iku lalle shi zai sa khalifa a ƙasa inni ja'ilun fil ardi khalifa zai ce lalle shi zai sa khalifa a ƙasa a lokacin ne Allah subhanahu wata'ala ya kirkiri halittar kakanmu babanmu annabi Adam alaihi salatu wassalam lokacin da ya halicce shi ya umarci mala'iku da su yi mashi sujada baki ɗaya idan kayan a halicci annabi adam ‘yan adam mun kasance babu lamna kunshai an nulka kowane ɗaya daga cikin ya kasance nan da ‘yan shekaru kayan ya zo duniya babu shi ba a san shi ba balle ma a sa mai suna balle a san baban shi balle a san mamman shi balle a san gidansu balle a san ungosu ko balle a san ‘yan uwan shi babu shi yau yaron da ba a yi wa ba sarmayin da bai yi aure ba bai san ɗan shi ba ma budurwar da bata yi aure ba ta san ɗanta ba amma ƙaddarawa ta Allah a nan gaba za ta yi aure a nan gaba sarmai zai yi aure kuma ya samu diya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake tunatar da mu wannan ni'ima yake cewa 'yan adam su tuna cewa lalle tabbas wani zamani ya zo musu wanda sun kasance ba su zamanto abin ambato ba babu su kwata-kwata daga cikin malaman da suka ce ana ne da al'insani annabi adam nan akwai ibn jarir al-tabari shekul mufassiri da ibn zamani da al-sa'adabi da al-wahidi da sam'ani da baghdadi dukkan su sun tai kan cewa ana ne dan adam Allah subhanahu wata'ala ce inna khalaqna al-insana min nutfatin amshad Allah subhanahu wata'ala bayan ya gani cewa lalle dan adam ya kasance ba komai ba bai kasance abu ambato ba ya ce to lalle mu muka halicce shi min nutfatin amshali daga duwan maniyi wanda yake garwaye an garwaya da maniyi namiji da namace shi yasa namiji duk yanda yake da ruwan maniyi duk yanda zai zauna shi kadai ba yanda za a yi tsakanin namiji da namiji a samu da ba yanda za a yi tsakanin mace da mace a samu da da yanzu turawa sun zo suna ta yakan mutane suna neman da ƙarfi sai sun cilasta kowace ƙasa su sa dokar auren jinsi namiji na da yancin ya aru namiji mace na da yancin ta aru mace saboda lalacewa tasu saboda su sun yi lalacewa sun ma yi dabbobi lalacewa suna son to dukkan al'ummar duniya sai ta lalace amma duk likitancinsu har yanzu babu namijin da ya taɓa ɗaukar ciki har yanzu babu macen da aka ce gata da ita da yan wata mace ta ɗauki ciki Allah subhanahu wata'ala da hikimin shi ne yasa dole sai an haɗu mani na mace da na mai sai sun garwa wuri guda ne Allah madaukakin sarki yasa ake samun na shi yasa nan cika hikima Allah ana iya iba wannan mani na namiji da na mace a sa su a mahaifar wata mace wadda ba ita ba kuma a samu ɗa ko kuma a sa cikin kwalba kamar yadda suke a likitanci kuma a samu ɗa amma namiji ya yi ta tarawa da ɗan uwanshi namiji ba za su taɓa samun ɗa mace da ita tarawa da ‘yan uwanta mace ba za su taɓa samun ɗa saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tsara cewa ya ce min nutfatin amshali dole sai ya garwaye ne tare da namiji da namace ya ce naftali don mu jarabta shi Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mu ya halicce mu ne ba don komi ba don ya jarabta mu gidan duniya da ya sanyo mu na gida ne na irtiba na jarabawa ya gani za mu ci wannan jarabawa ko ba za mu ci ba nan mu zo mu yi ibada ya sanyo ya halarci wuta kamar yadda mun taba gani a hadisin da imam muslim imam ahmad ya fitar da shi a cikin musulun nashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah lokacin da ya halarci wuta da aljanna ya umarni mala'ika jibril ya je leka da ya je leka wuta sai ce tsaba abin da ke da kwai cikinta na ban tsoro da firgici da ya dawo sai ce mushi ya kan gane ta Allah ya tambaye shi ya kan ga wannan wutar ya ce babu wanda zai yarda shi ga wannan wutar da ya zo sai ya ce mushi ya leka aljanna da ya je leka aljanna ya dawo ya tambaye shi ya gane ya ce babu ɗan adam ɗin da ba zai shiga wannan aljanna ba saboda yadda ga an kawata ta yadda ga an samu ta abubuwa na more rayuwa da ya dawo sai Allah subhanahu wata'ala ya gewaye aljannan nan da abubuwan da zukata suke so da abubuwan da zukata suke kyamata abubuwan da rai ba ta so Allah subhanahu wata'ala sai ya gewaye aljannan su sai ya gewaye wuta kuma da shahawat abubuwan da rayuka suke muradi suke sha'awa sai ƙara umartar mala'ika jibril ya ce mushi ya je ya leƙa ya gani yanzu da ya leƙa ya gano aljanna sai ya ce ɗan kaɗan ne daga cikin mutane za su iya shiga wannan aljanna da ya leƙa ya gano wuta sai ya ce mafi yawancin mutane za su shiga wannan wuta wannan shi ne gaskiyar a maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake gaya mu cewa Allah subhanahu wataala huffatin nari bil makari وهفت الجنة هفت الجنة بالمكاره وهفت النار بالشهوات an gewaye wuta da abubuwan da zukata suke sha'awa ita kuma aljanna Allah madaukin sarki ya gewaye tare da abubuwan da mutane suke kyamata kaga wannan ba karamin jarabawa bace ba karamin ibtila'i ba kowa yana son ya more rayuwa kowa yana son ya ji daɗi kowa yana son ya role kowa yana son a ce shi dai rayuwar ya ji daɗi take kowa yana son ya samu kuɗi amma Allah madaukin sarki sai ya ce kuɗin nan gasu kana iya samu su ta hanyar haram saboda yanzu mutum yana iya zuwa a mai kuɗin banza ya kashe su yana iya kauce hanya ya zama ɗan sun bai dinga samun kuɗi yana iya yin sata yana iya yin mafiya akwai hanyoyi da yawa wanda mutane duk suna iya yin su samu kuɗi amma Allah madaukin sarki sai ya ce kuma kuɗin nan wanda ya halitta ma kowa ya ce sai na halitta sai ya zaɓi waɗanda hanyoyi waɗanda su suke da sauƙi kowa na iya samun kuɗi ta wannan hanyar Allah subhanahu wa ta'ala sai ce haramun ya ce kan wanda ya nemi kuɗaɗe ta wannan hanyar hanyoyin da kuɗaɗe suke da wahalar samu su ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan su ne halal kaga babu abin da ya kai jarabawa kuma an halicci ɗan adam ne a bisa jibillar shi a bisa fitirar shi Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi da sauƙi Allah subhanahu wata'ala yana gaya mu tuhibbunal mala man jama dan adam muna son kuɗi so wanda yake ya wuce iyaka wa innahu li hubbil khair shi lalle shi dan adam ka san da san dukiya mai tsananin san ta amma Allah subhanahu wata'ala sai zai kanye kohoyi da yawa na samun dukiya sai ce duk haramu kenan ka gani sai mai karin imani ne ba zai shiga wannan shi yasa babu jarabawa da ta kai kamar jarabawa addini Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu ya halicce mu ne daga wannan dubban mani ba dan koyi ba zan ya jarabta mu ya sanyo mu a gidan duniya ya ba mu addini amanar da kowa ki karba Allah subhanahu wata'ala ya yi arzikin ta ya gwada ta ya nemi mala'iku su karba amanar addini suka ki karba ya nemi duwatsu su karba suka ki karba ya nemi sammai da kasai su karba suka ki karba karshe da adam ya karbe ta wa halakar insan da adam sai ya karbi wannan amana innahu kana zaluman jahula saboda da adam ya kasance mai zalimtar kanshi da kuma wanda yake mai cikakken jahilci ya karbi wannan amana to wannan ba komai bace wannan amana jarabawa ce da Allah subhanahu wataala ya gani yaya zamu a gidan duniya za mu iya cin wannan jarabawa za mu iya yin ibada yadda ya yake yadda yake so ko ko ba za mu iya ci ba Allah mulkin sarki yana ga yamma cikin suratul tabana yake cewa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah mulkin sarki wanda ya halicci rayuwa da mutuwa ba dan komi ba dan ya sharafta ku ya gani wane ne zai kyautata aiki a cikin kenan halittar mu da Allah subhanahu wataala yayi ya kawo a gidan duniya jarabawa ce yasa malamai bayan Allah na gari duk lokacin da suka gani a hankin shi suna tausaya mushi suna mai kuka saboda sun san yawa cikin ibtilai ya wa cikin jarba Allah subhanahu wata'ala yana gaya mu ahsiban nas ayyutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun shin mutane za su suna tsammanin Allah zai bar su su ce sun yi imani ba za a jarabce su ba za a fitine su ba Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu cewa zai jarabta mu zai jarabta mu a cikin diyanmu zai jarabta mu a cikin danginmu zai jarabta mu a cikin dukiyarmu a cikin komi a cikin addinin mu Allah madaukin sarki ba dan komi ba ya turo duniyar dan ya jarabta mu ne baki ɗaya duniyar jarabawa ce muka so da haka ya dace kowane dan adam ya sa a ran shi duk abin da ya same shi a cikin tayyar da gudanar da addinin shi ko kuma rayuwar shi ta duniya ce to ya tuna cewa shi dama asalin shi ya zo ne dan a jarabta shi da haka sai ya yi haƙuri ya daure idan ya ci wannan jarabawar ranar gobe da kiyama zai samu nasara a wurin Allah madaukakin sarki zai samu gidan aljanna tun a nan duniya Allah subhanahu wataala yana ga mu bashir sabirai kai bishara ga waɗanda suke da hakuri allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda idan wata musiba ta same su na mutuwa ko kuma dukiya ko suka rasa wani abu da suke so to za su mai da lamarinsu ga Allah su ce lalle mu daga Allah ne muke kuma a wurin shi ne za mu koma Allah subhanahu wa ta'ala ce min nutfatin amshajin da fani dan mu jarabta shi shi yasa yau kana addinin ka kana kokarin ka kamanta sai ka ji malamai sun zo wanga ya ce ma kaza halal haram wanga ya ce ma kaza halal kai baka da wani dogon ilimi baka sanya zaka wata rana sai ka ji ma wai da magana ba za ka dauka to wannan duk yana cikin jarabtawa da Allah subhanahu wata'ala ya turo ka duniya don ya jarabta ka sai ka aje hankalinka ka nasu ka ga waye da lillai wane ne yake gaya ma alƙur'ani sunna wace gaya maka fahimta alƙur'ani a bisa fahimtar magabata sai ka bi shi wanda kan lamunce da hujjoyin da yake gaya maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa idza tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulih idan kuka yi saɓani a cikin wani abu na addini ya shirye mu kuka rasa yaya za mu to ku maida shi ya zuwa Allah da manzan Allah malamai suka ce maidawa ya zuwa Allah shi ne ku maida alƙur'ani mai yawa ku gani mi ye hukunci alƙur'ani akan wannan abu mi Allah madaukakin sarki ya ce akan wannan abun da kuke saɓani a kan shi in kuma babu alƙur'ani ku maida shi a bisa sunnan manzo ku gani irin wannan abu bi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dangai da hukunci a kan shi malamai suka ce duk maidawa a wurin manzo shi ne bayan ya mutu shi ne ka maida a bisa sunna shi a bisa hadisan shi a bisa maganganun sahabban shi wanda ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di yayi umarni da cewa ku riko da sunnata da sunnonin kalifofi na guda hudu da za su zo baya yasa malamai suke cewa idan sahabbai suka taru baki ɗayansu a kan wata ƙadiyya to wajibi ne a kan kowane musulmi ya bi wannan ƙadiyya wajibi ne ya bi maganar sahabbai saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da aiki da aka rikici a cikin addini da sabani a cikin addini dukka yana cikin jarabawa da Allah subhanahu wata'ala ya turo dan adam da ya jarabta shi haka kuma rayuwa ta yau da gobe wanda ya tashi bai lahiya wani ya tashi yana da arziki ya samu tangarda a cikin wannan arzikin nashi wani ya tashi babban masoyin shi wanda yake so ya tashi babu shi ya tashi babban dan shi wanda yake so Allah ya karba abun shi dan shi wanda ya kauna Allah ya karba abun shi diyatta wanda ta yi so Allah ya karbe abun shi da irin waɗannan abubuwa wanda ga sunan barjat cikin rayuwar muna gani Allah subhanahu wataala ce to ba dan mumi bai ke jarabta mu ba don muyi ba ya halitta mu ba tun warko ya kirkira halitta mu ya kawo mu a gidan duniya don ya jarabta mu tilabtali don mu jarabta shi mu jarabta shi da abubuwa waɗanda suke masu yawa fa ja'alnahu sami'an basira Allah madaukakin sarki yace sai muka sanya shi me shi kuma me gani Allah subhanahu wataala ya samu dan adam shi kuma ya samu shi gani fa ja'alna lil insani sam'an yasma'a bihi aswat dan adam yana yi duk abin da ake ko bai gani sai ka gani yana shi ko kuma ko yana bai shi sai ka ga yana gani da wuya ka ga wanda bai shi bai gani ko ka gane su a cikin mutane yan kaɗan shi ma wannan Allah subhanahu wata'ala ne ya jarabta su wannan jarabta su kenan amma mafi yawancin yan adam Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu ne da ji da gani Allah subhanahu wata'ala ya samu mu ji ya samu mu gani ba dan komi ba saboda a nan gaba zai shirya da mu hanyoyi zai gwada mu hanyoyi na ƙwarai kuma zai gwada mu hanyoyi na banza idan mutum yana da ji yana da gani yana da basira to ya san tabbas wannan hanyar mai kulla shi ya san tabbas wannan hanyar kuma ko ya bi ta ba ta kashi mai ke so ya kai shi yasa Allah subhanahu wata'ala bayan ya gaya mu cewa ya sanya dan adam ya kasance mai ji ne mai gani sai ce inna halaina musalli wannan ni'ima ta uku da Allah madaukin sarki ya yi mana adam bayan ya halicce shi bayan babu shi ya samar da shi ya zo ya samu shi ji ya samu shi gani ni'ima ta biyu kenan Allah subhanahu wata'ala bai bar shi haka alaina musabila sai muka shiryar da shi hanya wanda take mai kyawu Allah subhanahu wata'ala ce in ma shakiran wa in ma kafura in ma ya gode man akan waɗannan ni'imomin da muka gaya mushi ya bi hanyar da muka gwada mushi ta farki mikakke da muka nuna mushi ya bi shi ya yi aiki bisan shi ko kuma ya kafirce yakin mun wannan tafarkin yakin imani da abin da muka aiko manzanninmu da shi Allah madaukin sarki bayan ya ba mu labari na yadda ya tsara ɗan adam ya samu shi jikin nan ya samu shi gari sai ya gaya mu cewa ya shirya da shi al-imam ibn kasir yake cewa arshadahu tariqal khair wa ila tariqal shar ya sanar da shi ya gwada mishi hanya wadda take ta ƙware hanya wadda za ta kai shi ga dukkan alkhairi da kuma hanya wadda za ta kai shi ga sharri Allah subhanahu wata'ala yana gaya mu cewa inna hadainahu sabi imma shakira wa imma kafura malamai suka ce bayyana da insani wa arrafnahu tariqal haqq allazi yusiluhu ila duwalillahi wa jannati lalle mu Allah subhanahu wata'ala ce lalle mu mun bayyana ma dan adam mun sanar da shi hanya wadda za ta kai shi zuwa yarda Allah hanya wadda za ta kai shi ga hanya aljanna imma fa imma an yaslukahu fa yakuna shakiran min Allah imma ya bi wannan hanya ya kasance ya gode ma ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi mishi ko kuma ya bar wannan hanya ya kasance ya kafurce ma wannan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi mishi amma dai kam Allah madaukakin sarki ya sa mishi wannan hanyoyin ba dan komi ba dan ya kasance ya shiryar da shi a tabarki wanda yake mai mikaci wannan shiriya da Allah subhanahu wataala yake cewa alaina musabi malamai suna cewa shiriya guda biyu akwai hidayatu tawfiq akwai hidayatu irshad akwai hidaya wanda ta an gwada ma kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ga mu amma samu da fa alaina fastahabbu al-ama ala al-huda lalle su samudawa mun shirye da su anan Allah subhanahu wataala abin da yake ni da ya shirye da su shine ya aiko manzo ya musu bayanin tafarki wanda yake na gaskiya amma sai suka bi fata maimakon wannan shirya nan ma Allah madauki sarki da yace inna halaina busabi ai mun aiko manzo ya kira shi ya yi mushi wa'azi ya gwada mushi cewa mun ga shagayi da Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabban shi yayi shayi ka da yawa a hagu shi yayi shayi guda a bisa damar shi yace wannan shayi yace hada siratul lahi mustaqim wannan tafarkin Allah ne mikakke ya yi shayi kadewa ya ce nan kuma subul hanyoyi ne ɗariƙoƙi ne ce ala kullu ɗariƙin shaitanin yadda ilayya abu samu kowace hanya daga cikin waɗannan hanyoyin akwai shaidan wanda yake kira mutane shi yasa cikin hadisi yake cewa lalle yahudawa sun karkasu so saba'in da ko so saba'in da ya ce al'umma ta kuma za ta kasu so saba'in da kulluha lillahi illa wahid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan su za su sauran kashe-kashen na al'umma za su kai a wutan sai dai guda suka tambaye shi wata ce yace ma ana alayhi yawma ashabi wadanda za su kasance a musa a tafarkin da nake yau ni da sahabbaina shi yasa anan Allah subhanahu wataala da yace alaina musabi lalle mun shiryar da shi hanya wadda take mikakka hanya wanda mun gaya mushi cewa kaza kafirci ne ka bar bautar gumaka ka zo ka bauta ma Allah shi kadai bautan gumaka gumakan nan ba za su yi amfana ka da komi ba Allah subhanahu wataala ya aiko manzannin shi sun yi wa'azi sun yi gargadi to wannan shine shiryar da Allah subhanahu wataala yake yi na cewa lalle mu mun shiryar da shi hanya shine yake ga mu cewa ba dai namu da shi dai lalle mun shiryar da shi hanyoyi waɗanda suke guda ne hanya ta banza da hanya wadda take ta ƙwarai Allah subhanahu wataala na ga mu wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah subhanahu wataala ya sanya kowace rai ya sanar da kowace rai ta san cewa kaza fajirci kaza kuma jin tsoron Allah wannan shi ne shiriya wujja wanda Allah subhanahu wataala ya saukar da bayan shi amma shiriya ta tawfiki kuma wanda mutum ya kasance musulmi mutum ya kasance mai imani mutum ya kasance mai aiki da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan ko babu wanda dan adam ke babu wanda dan adam ya isa yayi sai wanda Allah subhanahu wataala ya dakar da shi shine Allah subhanahu wataala ke ga manzon shi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah subhanahu wataala ke ce mashi a wajen laysa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha lalle ba ga hannunka shirye da su kake kenan kai kawai gaya musu da abinda za ka yi ka yi musu wa'azi amma su karɓa su yi imani da wannan abu wannan ba a hannun ka bai a hannun Allah madaukakin sarki ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so babban shi Abu Talib ya karɓi musulunci babu yanda bai yi shi ba dan ya karɓi musulunci amma da yake abun ba ga hannun manzo Allah yake ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce mishi innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha lalle kai baka shiryar da wanda ya so yayi imani baka shiryar da shi ba ka shirye da shi ya zo ya karɓi wannan addini da kake kira da shi Allah subhanahu wata'ala shi ne yake shirye da wanda ya gada shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo lokacin da aka yi ghazwat Uhud kafiran Makka sai Allah subhanahu wata'ala ya ba su dama ya ba su nasara a bisa kan manzo Allah da sahabban shi suka ji mishi ciwo har suka karya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hawaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana addu'a yana Allahumma al'an fulan ibn fulan Allahumma al'an fulan ibn fulan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cin musu da sunayensu Allah ka cine ma wani dan gidan wani Allah ka cine ma wani dan gidan wani Allah madaukakin sarki ya hana shi Allah madaukakin sarki ya ce mushi ya bar cine musu saboda a cikinsu kuma aka samu waɗanda suka zo suka musulunta suka zo suka karɓi musulunci suka yi imani irin su sufiyan da umayya irin su abu sufiyan da sauransu duk suka zo suka karɓi musulunci allah subhanahu wata'ala ya hana manzo da ya dinga cire musu saboda wannan shari'a ga hannun allah ne ya sa malamai suke cewa akwai ni'imomi guda uku da allah madaukakin sarki ya yi ma yan adam dan adam bai da hannu a cikinsu dan adam bai da wata dubara bai da wani gwaninta a ciki ya ce ni'ima ta wato shi ne halittar dan adam babu wanda shi ya gaya ma Allah mawayin sarki ya halicce shi babu wanda shi ya zaɓi Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi ya halicce shi mace ko ya halicce shi namiji babu wanda shi ya zaɓi yadda za a yi shi hancin shi karkace da labban shi da sauran shi babu wanda ya wani Allah subhanahu wata'ala ne ya halitta kowa a bisa tsarin da ya dama wannan ita ce ni'ima ta farko wanda dan adam bai da sa hannu ba ni'ima ta biyu shine ni'ima ta addini ta aiko manzanni Allah subhanahu wata'ala yana aiko manzanni ne babu wanda ke cewa shi ya dace a tubo shi annabta babu wanda zai zo ya ce yana wata ibada wanda ta tantance a tubo shi don manzo da wannan ibada babu Allah subhanahu wata'ala shine yake zaba Allah yastafi min al-malaikati rusulan wa min an-nas Allah subhanahu wata'ala shine yake zaba daga cikin malaiku manzannin shi haka kuma daga cikin mutane shi yasa lokacin da kafirai suke cewa fa qalu ma li hada rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq laula ursila ilayhi ma'ahu malak aw yakunu ma'ahu nadhir laula unzila ilayhi malak aw yakunu ma'ahu nadhir ina ma a ce an sauko mushi mala'ika ya kasance shi yake mushi waɗannan ayyuka Allah subhanahu wata'ala yake nuna musu cewa shi shi ne yake zaɓen wanda ya gada mai ba shi ni'ima ta uku kuma ita ce ni'ima ta shari'a ta mutum ya kasance musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu cewa kullu mawludun yulad ala fitra fa abuwahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani kowane dan adam ana haihuwar shi ne a bisa fitira ta addini a bisa fitira salima to uwayen shi ne suke maida shi ba majusi ko kuma su maida shi ba yahude ko kuma su maida shi nasara ko kuma yin yawwaɗo cikin uwaye musulmi ya kasance musulmi to ka gani a nan cikinmu babu wanda ya zaɓi baban shi ya kasance muhammad ko da mamman shi kalila da allah subhanahu wata'ala ya ga dama sai ya sa babanka ya kasance john ne da wata can da sunanta na arna sai ka kasance cikinsu sai ka taso sai ka zama arna babu yadda za a yi ka karɓi addinin musulunci sai ka taso a cikin kafin amma allah madaukin sarki da hikimar shi da ni'imar shi sai ya sa duk wanda yake nihin shi da alkhairi yake nihin shi da ya zama musulmi sai ya sa a haye shi a cikin musulmi ko kuma ko ba a haye shi a cikin musulmi ba sai ya mushi taufiki yana tsakar rayuwar shi sai ka gani an ce daga karanta littafi kaza daga sauraron wani malami kaza ko daga cikin salula yana da aboki musulmi gashi nan ya zo ya karɓi musulunci wannan allah madaukakin sarki ne kawai ke shi ni'imar da dan adam bai da hannu a ciki da haka idan ka cinci kanka a ciki ka gode ma Allah ni'imar da kake ciki ta musulunci ba kai ka zaba ma kanka ba Allah madaukakin sarki ne yasa ka ci sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun yake umarta sahabban shi da su yawaita kira su yawaita addu'a cewa Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik ya Allah mai yi da zikata ka tabbatar da zikatan masu addini saboda abu ne mai sauki mutum yana musulmi ya waye gari yana kafiri abu ne mai sauki mutum yana kafiri ya mareci gari ya zama musulmi abu ne mai sauki mutum ya mareci gari yana mummi ya waye gari kayan sa ya zama kafiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga masahabai shi bali mu bil amal tun a lokacin shi sallallahu alaihi wasallam yake ga masahabai shi da su yi gaugawa wajen aikata ayyukan alkhairi yake ga musu fitanan tarbita illa juzu saboda akwai fitunun karshen zamani da za su tawo fituntunu ne ya ce za su tawo yadda ka san wani yanki na dare wani yake mai tsananin duhu haka fituntunu za su tawo karshen zamani wanda a yanzu muna gani waɗannan fituntunun sun ware su ga su nan barjat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai mutum ɗayan ku zai waye gari yana musulmi amma ya marici gari ya zama kafiri ko kuma ya marici gari yana musulmi kayan sahiya gari ya zama kafiri ya biyu dina mafi arabin yana sayar da abinci saboda wani ɗan abu na yankin duniya wanda ta kara ya karya a yau muna da yadda mutane za ka gani suke wasa da addini wani zai dinga furta maganganu bai sani ba mamaki wannan magana ta zama sanadiyyar kamucin shi ya waye gari yana musulmi ya marici gari ya zama kafin wani zai hito abubuwa da ga sunan balle wanda ya Allah ya sharafta yana aiki da sallah yana shiga yana gani zai gane gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace karshen zamani fitintunu za su ɗan adam za su dinga baretar gari suna musulmi amma kayan sahiya sun zama kafirai so da yawa wasu sun sani ba su sani ba zai tashi da sahiya yana musulmi amma kayan marece ya zama kafiri ya yi to da gidan shi kayan ya kai kasuwa wani ya mata mashi rai tsabar rashin haƙuri zai ce wannan shi sai ya gabani shi da ji wajen boka a ci ya yanka yanka zakara yanka akuya ko yanka wani abu zai gaba komi ba ne saboda wadatar da allah ne ya zo ya yanka wannan abu shi kuma allah masa allah ya mu duk wanda ya yanka wani abu ga wani allah wanda ba allah ba to ya zama kafin ya yi shi wannan kaga ya mare ya waye gari yana musulmi ya marici gari ya zama kafin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu cewa man atakani aw amra fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda ya zo maboka ko dan sunku ko dan duba ko dan arwa ya je wurin shi kuma ya gaskanta mishi abin da ya gaya mishi to ya kafirta da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a yau kuma da rayuwar mu take gayya yanda mutane suka mai da zuwa wajen bokaye da gaskanta su kamar ruwan sha kenan ka gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane suna waye suna musulmi amma kayan marici sun zama kafir inda wanda zai yi da gidan shi sai ka hanya koma gida da marici ya je wajen boka wani ba ma boka ne ba ya je wajen boka ne bi wani lalacewa ta kai saye da sayarwa ba zai ware yi ba sai ya ji an bashi sa wani ba zai ware sha'anin rayuwar shi ba yau da gobe sai ya ji an mashi duba in akwai alheri ciki ya yi in ba ba alheri ciki ba zai yi ba aure ne za ta yi sai an je an mata duba wanga mijin a ce mata ba ma alheri ciki kar ta arme shi ko kuma in ta arme shi akwai kaza yana zan abubuwa dai ga sanan irin abubuwan da aka dinga yi kayan addini ya zo yanzu mutane duk sun koma suna yin su wani za ka ga tuntuɓe zai sai ka ya ce tu wani ne ya mashi shi wani za ka gani duk saban allah da ya girma gaban shi aikata shi yake duk abin da ya girma gaban shi na saban allah aikata yake amma kuma da ya yi ciwon kai sai ka sai ya kai wajen malam shi gani yake bai dace ciwon kai ba yana saban allah amma kuma bai dace da ciwon kai tare cewa Allah subhanahu wataala ya gaya mu duk maza Allah ya gaya mu cewa duk abin da zai samu dan adam na rishin lahiya ko na bine to ya sani karkarar zunubin shi wani zunubi ne Allah subhanahu wataala ya gaya mu duk abin da zai same mu na bala'i na fitina to mu sani wani zunubi ne muka yi wani layi ne muka yi Allah subhanahu wataala sai ya jarumta mu da wannan abu amma wani zaka gani yau yadda ka san shi masu ne yana saɓa Allah amma da wata da ya samu cikas a cikin rayuwar shi to sai ya ji wajen boka to irin waɗannan su ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu cewa karshen duniya da tuntunu za su kaga mutum yana musulmi amma lokaci dan karami saboda dan abin da bai taka kara ya karya ba ya ji ya bar wannan addinin nashi ya zama kalu kuma zai ci gaba da wannan kayi Allah ya sa ya gano ya dawo wani ba maki wani ba maki ya ta nan shi sa kullum malaman suke ta gargadi suke yi ta jan kunne saboda hadarin wannan abu saboda duk wanda ya mutu yana cikin wannan inda kuma yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi janna wa ma'awahu nar lalle duk wanda ya mutu yana da shirka da Allah Allah madaukakin sarki ya ga mu cewa ya haramta mishi gidan aljanna kuma wata ita ce makomashi yasa Allah subhanahu wataala ya ga mu cewa inna halayna musallin lalle mun shiryar da ɗan adam tafarki wanda yake mikaki in ma shakir ko in ma kafuwa in ma ya gode mu ni'imar da muka yi mishi ya imani ya tsaya inda Allah madaukakin sarki ya tsaje shi ya sani duk abin da ya same shi daga Allah ne kuma ya sani duk abin da ya kubuce mishi bai same shi ba daga Allah ne ya sani cewa 'yan adam da za su kankaro abu za su cutar da shi da wani abu ba za su iya cutar da shi da komi ba sai abin da Allah ya kaddara mashi kuma da za su tattaru su cutar da su amfanar da shi da wani abu ba za su iya amfanar da shi da koyi ba sai abin da Allah madaukin sarki ya kaddara mashi haka kuma ko kuma ya kasance ya kafirce ma wannan ni'imai ya kasance yana ganin duk abin da ya same shi wani ne ya turo mishi duk abin da ya same shi wani ne ya mashi rashin kuɗin da bai samu yana na yana tunanin wani ne ya muna asiri rashin aikin da bai samu ba wani ne ya muna asiri lahiyar da bai da wani ne mun asiri da ya je dama malaman jiran sun mai da mutane wawa kana zuwa sai a ce eh matsalar ka kaza ce wani dama ya san zuciyar ka ta riga ta ta'allaka da imani a kai yasa da kai sai ya ce ma eh haka ne sai ka ce eh dama na san wani yana adawa ne duk zato ne duk mummuna da zato da haka ya kuma kuwa masu albarka mu kyautata zato tsakaninmu mu dogara da Allah wallahi tallahi dan adam maluki bai iya ba abin Allah ne malamai suna gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai ibn Abbas wasiya yana dan yaro din shekara 11 babban nasiha da yake yi mishi yake dora shi da ita gaya mishi yake ka sani cewa lalle al'umma da za su tattauna akan su amfana da kai gobe ba za su iya amfana da kai ko yi wasu abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfana da kai shi haka da za su tattauna akan su cutar da kai da wani abu ba za su iya cutar da kai wani komai sai abin da Allah mai sarki ya yi cutar da kai da haka mutane su koma da Allah mu koma da Allah komai mu danganta shi da Allah dan bala'i ya same ka sani ce ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi za mu jarabta shi Allah subhanahu wata'ala ya gayyace za mu jarabta shi ka koma ka gani kai ne kai yi ma Allah wanda da cikin bayan Allah yana cewa idan ya yi saban Allah to yana ganin haka daidai da takalmin shi yana gani idan ya yi sabon Allah ko tuntube ya yi zai tuna yau ne ya yi sai ya tuna ya yi wani sabo sai ya gani ba maki wannan sabon ne da ya Allah ya rubuta shi da haka mummuni na gari ya dace ya kasance duk lokacin da ibtila'i ya same shi duk lokacin da jarabawa ta same shi kowace iri ce ya koma ba ya yi tunani ya gani shi ma me ya yi na lalle wanda ya saba ma Allah idan ya tuna wannan da ya tuba tabbas Allah subhanahu wataala zai yaye mishi ibtila'i Allah subhanahu wataala shi ne ke jarabta mutane rashin lahiya Allah subhanahu wataala ne ke tura arziki Allah subhanahu wataala ne ke ba wanda ya ga dama lokacin da ya ga dama kuma ya amshe lokacin da ya ga dama aikin Allah subhanahu wataala ne ke ba wanda ya ga dama lokacin da ya ga dama kuma ya amshe lokacin da ya ga dama mulki Allah ne ke badawa lokacin da ya ga dama kuma ya amshe lokacin da ya ga dama ku je ku tambayi masu wanda suka dogara waɗannan abubuwa mutum nawa ya dogara da abu kuma har yanzu bai samu abin da yake so ina wannan ke nuna ma abin nan da kan dogara da shi bai iya yi ma maganin matsatsalan kai ko kuma wanda kake zuwa wurin shi in ba da tafsewar basira ba toshewar basira na adam wanda bai iya makan shi magani in ba mu wanda bai san kuɗi duniya wai mutum ya gangara wajen boka cikin daji ba maki bokan nan inda za ka zuwa ɗakin shi inda yake rayuwa ko zaunawa ba ka yi tsabar tsiya tsabar talauci abinci ma na yi mishi wala ka je wurin shi ko kana neman ya maka kuɗi ko kuma ya sa a dinga baka kuɗi ko kuma ya kare ma kudin da ke gare ka inda malam bawashi ta cewa kura tana maganin zawo ai sai ta yi magana babu wanda zai samu kudade makudan kudade ko mai kuma cikin daji yana kokarci babu shi neman kudin da yake kenan tafsirwar basira ce mutum dan adam barin Allah ne da yayi yasa har yake zuwa irin wajen irin waɗannan mutane shi bai samu duniyar ba kuma bai rasa imanin shi yasa Allah subhanahu wataala ke gaya mu lalle ya shirin da tabarki wanda ya yi kai dan adam ko ya gode ma Allah ya bi ni'imomin Allah kuma mun gai ba dai ba matukar ana saban Allah to ba za a ga daidai ba wannan haka ne sunnan Allah ce saban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam al-Auza'i yana cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi dubi a cikin al'umma baki ɗaya sai ya ga al'umma babu wanda ya yi kowa mutunci da daraja sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zabe shi ya bashi annabi da ya zabe shi ya bashi annabi sai ya ga a duniya babu al'umma babu mutanen da suke kowa kirki da daraja kuma da mutunci kamar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zabe su dan su kasance gewaye da wannan annabin nashi dan ya samu samar da isar da sabo waɗannan sahabban tare da darajarsu da girmansu a wurin Allah amma da suka saba umarnin manzan Allah guda ɗaya tak manzan Allah ce wasu kanku sauka daga wasu suka sauka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba kafirai nasara a kansu sai da aka kashe mutum kusan su goma sha wani a cikin su sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah karan kankan shi sai da aka yi ta yi mishi ruwan kibau har sai da aka karya mishi haure a ma'ayinin wannan yaji saboda ne saboda sun saba umarnin manzan Allah guda ɗaya a yau komi abbali umarnin manzan Allah saba shi kowane kala take shi mutum yake kuma tare da haka idan mun samu ba daidai ba kuma ce ba a bai ba sai mun yi wajen malamai sai mun yi wajen ɗan sun sai mun yi mu ne ba mu sai ba kan mu ne in dai har sabon manzan Allah waɗanda suke fiye yin halittu ne bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya mu cewa ya yaye musu kurakuransu Allah ya gaya mu cewa ya yarda da su Allah da yawa daga cikinsu ba su bar duniya ba sai da aka ba su ke da shiga aljanna sanin mu idan mun sani akwai al'asharatu mubashirin na fil janna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sai yace sa'idun fil janna sa'adun fil janna wa talha fil janna fil janna wa zubair fil janna abu bakr fil janna umar fil janna ali fil janna duka sai da ya zana su goma yace dukkan su na aljanna wata rana yana zambe ya tambaye bilal ya riga da mi kan riga lalle ni na ji karar takalmin a cikin gidan aljanna bilal bawa ne habashi lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin su suna ganin baki bai da daraja a cikin su baki ne bawa ne ba mai cikakken yinci ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ji karar kakannin bilal a cikin gidan aljanna bilal yace manzo Allah na kasance duk in nayi arwalla ba zan bari wanda arwalla ta kai banza ba sai na yi mata rata a guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da wannan aikin ne ta shiga aljanna manzo Allah ya zo ya gani yace daga cikin al'ummar shi akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ko ka shace manzo Allah ka roka mun Allah ka kasance a cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kai kana cikin su wata rana manzo Allah ya shige wani waje cikin wata gona sai Abi Huraira ya bi shi sai ya bayyana takalma ya ce ka yi waɗannan takalma duk wanda ka ware da kowa da shi cikin al'umma ta ka ce mishi na mai albishin da aljanna Abu Huraira yana zuwa ya gama da umma kan kan kenan waɗannan al'ummai waɗanda tun a duniya duk an yi musu albishir da cewa su yan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala lokacin da manzo Allah ya nemi a sai rijiya wanda musulmi za su dinga shan ruwa Usman da sai ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma darra Usman ma fa'ala ba'da yau yace ba abin da zai cutar da Usman bayan wanka abin da ya aikata kenan ko da yayi wani aiki na shirki shi usman allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya yayi mishi da allah sallallahu alaihi wasallam an zo mishi da wani sahabi ya zo ya ba da sirrin manzo allah cewa zai ya duka ta kai manzo allah umar ya ce ka bari in kashe shi munafiki manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ka bar shi ya kuma lalle shi ya yaki ya halarci ya yi bada ya ce allah subhanahu wa ta'ala la allah la qad tala ala qulubi ahli badr فقال افعلوا ما شئتم فاني قد غفرت ya cewa Allah ya yi duba da zukatan wa'anda suka halarci yakin bana ya ce musu ku aikata duk abin da dama lalle ni na ya na gafarta mutum 313 ne suka halarci yakin bana sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka ya ce Allah subhanahu wataala ya ce su aikata abin da suka dama Allah ya yaye musu al-imam ibn qayyim karkashin wannan hadisin yake cewa saboda Allah subhanahu wataala zai kare su ba za su ƙara yin wani aiki na ƙashe ba wanda zai kasu wuta ba za su yi wani aiki ba wanda zai sa su samu zunubi za su kasance ne mutanen ƙwarai su rayu a mutanen kirki har su mutu su koma ga Allah amma waɗannan mutanen tare da wannan darajar da ke gare su tare da wannan kiman da ke gare su da suka saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su guda Allah subhanahu wataala ke gaya wa laqad sarakakum Allah wa'adahu istuhsunahu bi'izni hatta idza fashiltum وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفهم عنكم ليبتليكم الله سبحانه وتعالى yake gaya mun cewa ya cika musu alƙawari ya ba su nasara a warkon yakin su suke cin nasara a bisa kafirai sun ware kora kafirai wannan dalilin ne yasa wasu daga cikinsu suka tsamko da bidinki bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kasu sabo daga wannan dutsen komi suka gana ne wannan nasarar da suka gani warko sai suka saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka sabo Allah subhanahu wataala ya ce hakkun ware kama su kuna kura su da izinin Allah amma lokacin da kuka yi rishin nasara kuka sabo daga wannan dutsen kuka yi rikici a tsakaninku saboda a saman dutsen sun yi rikici wasu sun ce a sanko sun ce ka a sanko fa fashiltum min ba'di ma arakum ma tuhibbu saboda Allah subhanahu wataala ya gwada muku abin da kuke so saboda sun ga kafirai sun ware juyawa suna zub da kayan dukiyoyinsu wannan duke sai ta tassa kuɗayensu kowa ya sauko ya kwashi ganima ya sa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka sabo karshe Allah subhanahu wataala ya ce ya gafarta musu Allah subhanahu wataala ya gayi cewa ya gafarta musu amma dai sai da kuma yan musu hukuma a wannan yinin ba su bar wannan hilin ba sai da ya shiyo kawurai suka dawo kansu suka yi musu azaba saboda sun saba wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sa malamai su cewa duk mai saba wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani bai sani ba to sai ya samu cikas cikin lamarin shi ya sani bai sani ba ta kowace hanya sai ya samu cikas a cikin lamarin shi da haka ba abun mamaki ba ne ka gane ka kana sallah kana ibada amma kuma abubuwan ka sun ci gaba ba mamaki akwai inda kana tauye umarnin manzo Allah kana take shi ba abun mamaki bane kana iya kamantawa kana adalcinka kana kamanta addininka ka gani kuma wasu abubuwan ba su kai bayan da kake so Allah subhanahu wataala ba dan kun baki wannan dai ya jarabta ka ya gani zaka jajirce ka yi imani ko kuma zaka yi wajen bukata ba kenan don haka ganin ba daidai da muke yi cikin lamurran mafi yawanci ayyukan nemo ne suke jawo mu don kuma ba ayyukan mu bane to jarabawa ce Allah madaukin sarki yake yi mu da haka babu wani mahaluki da yake iya yi ma komi a duniya ko babu wani mahaluki da yake sai tare ma wani alkhairi idan Allah subhanahu wataala ya yi abu da mun karanta ne Allah madaukin sarki ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya yi mana subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk